الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى ga watan jimadan al'ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1439 kuma shi ne daidai da 26 ga watan daya shekara ta 2018 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a ƙarƙashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha radiyallahu anha a wadda take cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano domin karatu a cikin littafin nan na al'imanu biliyomil akhir wallafar doktor sallabi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 41 a cikin wannan littafi a mai albarka a darasin mu da ya gabata malam ya kawo mana ragowar ayoyi waɗanda suke da alaka da tashi bayan mutuwa inda ubangiji madaukakin sarki a wasu wurare ya dinga yin rantsuwa game da afkuwa da kuma zuwan wannan rana kaman fadan Allah ta'ala Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi wa man asdaqu min Allah haditha sannan wajen tabbatuwar wannan Allah ta'ala yana yin rantsuwa da dukkan abin da yaso a cikin ababen halittarsa domin tabbatar da faruwar wannan tashi na alkiyama kamar yadda ya faɗa cikin suratu dur ya yi rantsuwa da abubuwa guda biyar diddan ya tabbatar da afkuwa da kuma ainihin wato tashi bayan mutuwa inda Allah ta'ala ya ce wa tur wa kitabi mastur fi raqqin manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfu Allah ya yi rantsuwa da dutsen tur ya yi rantsuwa da lauhil mahfuz ya yi rantsuwa da baitul ma'mur ya kuma yi rantsuwa da sama ya yi rantsuwa da teku duk waɗannan rantsoyin Allah ta'ala ya yi su ne domin ya tabbatar da faruwar tashin alkiyama a wasu wuraren Allah maɗaukakin sarki yakan umarci manzansa da ya yi rantsuwa a madadin Allah akan cewa wannan rana tabbace za ta zo kuma sannan babu wanda ya isa ya hana zuwanta kuma a mayar da martani ga masu ƙaryatawa masu yin inkari game da wannan rana din kaman fadin Allah ta'ala za'amal ladina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir a wasu wuraren daban Allah madaukakin sarki kan zargi masu ƙaryatawa game da makoma game da ranar tashin alkiyama kaman fadin Allah ta'ala qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'illah wa ma kanu muhtadin kamar yadda kuma a lokaci guda Allah maɗaukakin sarki kan yabi masu yin imani da makoma kamar faɗin Allah ta'ala huwa allazi anzala alaykal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha' alfitna wa ibtigha' ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi hazwa fadan Allah ta'ala rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fi inna Allah la yukhlifu al-mi'ad kamar yadda muka ce sai an ƙara wannan ayar shine mahallin shahid din da malam isa ya kawo waɗannan ayoyi zai fito sannan ubangiji ta'ala wani lokaci yakan ba da labari kuma ya yi bayani game da afkuwar wannan rana kuma alkawari ne na gaskiya labari ne wanda yake lazimi kuma lokaci ne da babu kokonto babu shakka a ciki kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratu hud inna fi dhalika la'ayatan liman khafa azabal akhirah ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود a wasu lokutan kuma ubangiji ta'ala yakan ba da labari game da zuwan wannan rana da kusantowarta kamar yadda Allah ta'ala ya ce ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun a wani wuraren kuma Allah madaukakin sarki kan yabi kansa subhanahu wa ta'ala game da cikakken iko na dawo da halitta bayan mutuwa ya kuma zargi iyayen gijin da ake wato mushrikai ke bautata musu da rashin ikonsu akan halitta kamar fadin Allah ta'ala amman yabda ul khalqa thumma yu'idu wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard a ilahum ma Allah qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ubangiji ta'ala a wasu wuraren ya bayyana cewa halitta da kuma wannan tashin da ake magana a kansa wato tashi ne wanda yake ya'jizul ibad wato yana gajiyar da bayi sannan yana kaskantar da su kuma tashi ne wanda yake abu ne mai sauki ga Allah madaukakin sarki kaman fadan Allah ta'ala ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida da fadan Allah ta'ala ayahsabul insanu an allan najma 'idama bala qadirina ala an nusawiya banana sannan gaba ta takwas malam yace qiyasul ba'd ala nawm inda aka yi qiyasin bacci da ainihin wato tashi bayan an mutu kamar yadda mutum baya mamaki kuma baya kokonto a kwanta bacci a tashi to bai kamata kuma ya kokonto na a tashi bayan an mutu ba domin abubuwan suna tare da juna domin bacci dan uwan mutuwa ne ko kuma kanin mutuwa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce ita kanta mutuwar baccin Allah ta'ala ya kira ta da suna mutuwa a cikin ainihin wato suratu zumar Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون sannan da hadithin huzaifa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai kwanta bacci da daddare bayan ya dora hannunsa akan wato hannunsa akan ya dora kuncinsa akan hannunsa yakan karanta wannan zikirin yace Allahumma bismika amutu wa ahya idan kuma ya farka yakan ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur da kuma hadisin Jabir dan Abdullah inda yake cewa ya Rasulullah yan aljanna suna yin bacci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba sa yin bacci saboda ai shi bacci kanin mutuwa ne ko dan uwan mutuwa ne ita ko aljanna babu mutuwa a cikin ta wannan shine inda muka tsaya satin da ya gabata qala al muallif rahimahullahu ta'ala tasi'an al fitratu tadullu ala al ba'th sai malai ya ce abu na tara alfidratu ita kanta fidira ma'ana wato ɗabi'ar da Allah ta'ala ya halicci ɗan adam a kanta tana nuna tashi bayan mutuwa ita kanta fidira ta dullu tana nuni alal ba'd akan cewa za a tashi ko da ba a karanto mana ayoyin can ba to kawai fidirar da Allah ta'ala ya halicci ɗan adam a kanta akwai abubuwa waɗanda suke fidira ce wadda Allah ta'ala ya halicci ɗan adam a kanta ko ya je makaranta ko bai je makaranta ba ko an gaya masa ko ba gaya masa ba kamar sauran abubuwa ɗan adam yana jin yunwa fidararsa ce ji yunwa yana jin kishirwa yana jin hamma yana yin atishawa yana bacci yana rashin lafiya abubuwa ne waɗanda ko ka je makaranta ko baka je makaranta ba da jahili da malami da babba da karami kowa ya san waɗannan to akwai fidira da Allah ta'ala ya halicci ɗan adam a kanta ita ma ta tabbatar da kai fa za ku a tashi bayan an mutu fallahu ta'ala fattar al'ambiya ma'ana ya ce domin ubangiji ta'ala fattar al'ambiya ya halicci annabawa alal ihsas bi wujudi alamin akhar ya fahimtar da su cewa akwai samuwar wata halittar daban ba'adal mautu bayan an mutu ya fahimtar da su haka suna ji a jikinsu cewa bayan an mutu akwai tashi wa hadha min aqwal adilla mala yace wannan yana daga cikin dalili mafi karfi ala wujudil yawmil akhir akan samuwar ranar tashin alkiyama li'anna Allah ta'ala domin ubangiji ta'ala idza arada an yuqanni'a banil insan bi amrin idan yana so ya gamsar da dan adam game da wani al'amari ma wani al'amari na musamman wani al'amari daban fa innahu yaghrisu fikratal iqtina' bihi ubangiji ta'ala kan dasa wani tunani na gamsuwa bihi da wannan abun fi fidirihim a cikin halittarsu a cikin fidirarsu shi yasa duk wanda ga baya bai yadda da tashi baya fidararsa ce ta kauce kamar yadda kasancewa Allah madaukakin sarki daidaita sa a sama fidirar dan adam ko bai je makaranta ba duk wanda in dai ba lalatacciyar ba an lalata masa fidira ba to kawai ya fi gamsuwa Allah yana sama ko za a zo a ita ce masa kar ku ce Allah yana sama Allah ba sama yake ban ka ce Allah yana sama kai mai bigire kai masa guri to ko da an yi ta kokarin a kautar da tunanin dan adam shi dai in za a tambayi fidararsa ya fi gamsuwa da ce Allah yana sama shi sa ko yaushe za a ga yana da alaka da kallon sama fidarar dan adam ko ya ko da ya ce Allah yana ko ina yana da wannan tunanin amma yanzu addu'a za a ga fidararsa tana tilasta masa ya kalli sama to kallon jihatul uluwi din nan yana tabbatar masa da Allah yana sama ko an je makaranta shi yasa inda zaka je kauye inda ba karatu ka ce musu ina Allah yake za su ce ma a sama yake inda ba je an gurbata an ce musu Allah ba a sama yake ba Allah yana ko ina ko wani abu mai kama da haka za ga sun fi gamsuwa ce Allah a sama yake shi yasa wanda ba ma ya ji kurma an katin in kin yana rantsuwa kowa ya san da kurma yake rantsuwa shi kaga ba ba ma wanke makwakwalwa ko ba a makarantar ya ji cewa Allah yana ko ina ba kawai shi dai a fitar da saboda shi ma ma ya ji so saboda haka a fitar da kawai zai ji cewa shi Allah sama yake to irin wannan fitira din in dai ba lalatacciyar fitira mutum ko wato fitira ta lalacewa gurbacewa ta ba to fitira lafiyayya tana yadda da gamsuwa da cewa Allah ta'ala zai tashi mutane bayan sun mutu ina fata an gane walidha فإن الإنسان يشتاق ila hayatin khalida wai dan haka ne za ga ko da yaushe mutum yana bege yana shauƙin wata rayuwa ta dindindin mutuwan nan kawai dai katsalandan take zuwa ta faɗo mutum amma za ga in san in ɗabi'a ɗan adam ce shi fa baya son ya mutu ya fi son da rayuwa ta dindindin to rayuwar nan ta dindindin tunda an ce nan za a mutu kuma da in yanzu aka ce ba a rayuwa ta dindindin kawai in ya zo ya mutu a nan shikenan ya zama ƙasa an gama to wannan shauƙin da fiɗirar da Allah ta'ala ya halice shi da ita ta ƙarshe ta zama ƙarya ke tunda a ɗabi'ar ɗan adam yana son dawama haka ne yana son dawama to shi sa malai yake cewa fa innal insana shi sa kaga ɗan adam yashtaqu yana shauƙi yana bege ila hayatin khalida zuwa ga wata rayuwa dawwamammiya walau fi alamin ghaira hadha alalam ko da a wata duniyar ce ko wata halittar ba a wannan halittar da muke cikin ta ta duniya ba yana dai san lalle lalle kam yana son rayuwa ta dawama ko da ba a wannan gidan da muke rayuwa a cikin sa na duniya ba to a inda inda ma za a je din shi dai yana son a samu dawama wa hadha al-ihsas wannan fahimtar sha'i'un ta yadu ta watsu fi nufusil bashar a cikin zukatan mutane zukatan yan adam bi haythu la yumkinu an-nazaru ilayhi bi istighfaq ta yanda la yumkinu an-nazaru ilayhi ba zai iya yiwuwa ba an-nazaru ilayhi bi istighfaq kallo irin kallo na reni ko na kaskanci akan wannan tunanin da dan adam yake da shi ya yadda da wannan tunanin lalle kam yana da gamsuwa yana son ya samu rayuwa wadda take madawwamiya ba rayuwar da za a ce a kawai zuwa wani lokaci ta yanke ba lalle yana buƙatar wannan da haka babu buƙatar a ce ba zai ma yiwu ba ka ce ya kalli wannan tunanin nasa kallo irin na reni kallo irin na rashin kimanta abu walidhalika ja'at al-adyan samawiyya to tunda an fahimci ga ɗabi'ar dan adam yadda take kamar yadda Allah madaukakin sarki da ya san ɗabi'ar dan adam yana son jin labari shi yasa kana karanta alqur'ani za ka ga cike ki da labarai da kisoshi saboda ɗabi'ar ɗan adam yana son labari shi yasa in baka bashi labari na gaskiya ba to ko na ƙarya ne yana so ya ji yanzu me yasa ana shirye-shiryen nan za ga yanzu da a ce kafofin watsa labaran da muke da su suna kawo kissoshin annabawa kissoshin sahabbai kissoshin bayan Allah a ce ba ba tatsuniyoyi ake ba dan dan adam kam lalle yana son ya ji labari in baka ga mun labari na gaskiya wato ko na ƙarya ka zo kana tatsuniya yayi ka saku ne ji sai ga mutane sun yi tsit kamar wahayi ake musu tatsuniya suke ji to Allah madaukakin sarki yana sane da wannan fitirar ta dan adam ta san jin labari shi yasa an aka kawo hukunce hukunce aka dan tafi kakka gaji sai a dan kawo wani faifai haka sai a dan yi displaying din sa sai ku dan gani cewa an yi kaza lokaci kaza ga abin da ya faru ga abin da ya faru a gamsar da wannan fitirar taku sannan sai kuma a aje sai kuma a dora ma hukunci sai a ci gaba da bayani amin amin yace walidhalika ja'at al-adyanu samawiyya dan haka ne addinan da suka dinga sauka daga sama sai suka zo mubashira suna yin albishir bi hayatin ukhra da wata rayuwar daban ba adal mautu bayan mutuwa tunda dama dan adam an ce anan ba a dawoma shi kuma adabiyar sa yana son dawoma to ko shakka babu kaga ashe fidirar sama tana san tunda tana son dawoma ashe tana son ayi wata rayuwa bayan wannan tunda wannan din shi ma ya gamsu ba madawumiya bace tunda a gabansa ya ga wani baya nan kuma tunda aka ce baya nan nan ya mutu din nan ba a sake jin duniyarsa ba tun yana yaro ake ta mutuwa kuma bai taba jin an mutu an dawo ba lalle ya san wannan rayuwa ko yana so ko baya zuwa akwai ran da jiwa za a dauki ransa to kuma shi ɗabi'arsa tana son a dawama to ya za a yi wannan ɗabi'a tasa ta yi daidai da abin da ake magana dole kaga kenan ashe ɗabi'ar sama tana buƙatar a sake jonawa daga inda aka tsaya jona rayuwa kuma ta ci gaba da miƙewa shi yasa za a kai matsayin da mutuwar ma za a yanka ta babu ita dan a gamsar da ɗabi'ar ɗan adam nan ta fitararsa ɗin nan ta san dawama sai dai kawai ya kokari ya samo wa kansa dawama mai daɗi tun daga nan dan kar a zo a yanka mutuwa kuma ya zama to ya hada cikin wata dawama wadda ba mai daɗi ba kaga zai sha wahala amma lalle kan fitar ɗan adam tana son dawama shi yasa lokacin da abin nan shedan ya zo ya ruɗa annabi adam da me ya ruɗe shi hal adulluka ala shajaratul khuldi ga shi fa a cikin gidan aljanna yake ba ma a duniyar ake ba a cikin aljanna yake wa kula min ha ragadan haithu shi'tuma ku kewaya da abin da kuke so da gashi nan a ciki amma ta ina yayi galaba yayi nasara ga annabi adam zuwa yayi ce masa dawama maganar dawama ashe kaga fidar dan adam akwai san dawama shi sa duk abin da mutum ya rike za ga ba in mulki ne so ake a dawama a zama dindindin in kaza ne so ake a dawama in kaza ne so ake fitarar dan adam ce haka shi yasa da shedan yazo sai ya kalli menene fitarar dan adam sai ya kalli akwai son dawama sai ce hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla fa akala minha fa badallahu ma sawatu ba daga wannan da wannan ya zama suka zama convince ya ce musu za a dawama an ci wannan itaciyar to kaga wannan yana nuna ma a ɗabi'ar dan adam akwai son dawama to kuma duniyar nan ba a dawama to tunda ba a dawama kaga kenan dole ko ba a saukar da ayoyi ba ka gamsu cewa akwai wata rayuwar domin wannan rayuwar ta yi daidai da ɗabi'a ka kai kanka domin a ɗabi'a ka akwai san ne akwai san dawama an fahimta ya ce don haka addinan da Allah ta'ala ya dinga saukarwa da littattafai zuwa ga annabawa daga sama lokaci bayan lokaci mubashiratan za ga duk masu yin bishara ne bi hayatin ukura da cewa akwai wata rayuwar daban fa ba'dal mauti bayan mutuwa wa ju'ilat masiru kulli insanin murtahinan kuma aka sanya matafiyar kowane mutum jingina bima qaddamat yadahu game da abin da hannunsa ya gabatar fi duniya a duniya makomar kowane mutum an ba da wannan makomar jingina zuwa game abinda hannun mutum ya tsururuta abinda mutum ya aikata a nan duniya idan mutum ya aikata alkhairi to abinda ya baya jingina kenan ya je sai karbi kayan sa na jingina idan sharri mutum ya baya jingina to in ya je can sai karbi sharrin sa fa in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran rana ce da in duk abinda mutum ya gani manzo Allah ya ce fala ya lumanna illa nafsa kar ka zargi kowa kawai ka zargi kanka da an yi ta gaya ma wannan ranar kuma an yi ta ma bayani an ce kuma kai shiri dan Allah madaukakin sarki saboda adalcin sa saboda wannan ranar saboda shiri ya dinga aiko ma annabawa lokaci lokaci sun ma arsalna rusulana tatra annabawa jeri daga wannan sai a aiko wannan daga wannan sai a aiko wannan ana ta gaya maka banda wannan rayuwa akwai wata aka dinga saukar da littattafai da suke ta bayani dalla dalla game da kai shiri game da wannan ranar har kuma ma aka zo aka dinga baka alamomi da siginal na wannan ranar wanda mun tun farkon karatun muka yi ta karantawa har da ƙanana da manya saboda ka'idar Allah wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula aka gaya ma in kaga kaza to daga cikin ƙananan siginal kenan na wannan ranar da ake gaya ma har aka zo wajen alamomi sun kusa ɗari ko fiye da haka ma da malamai suka ta kawowa a hadisai da sauransu to kuma aka zo aka ce akwai kuma gingima gingiman alamomi wa'inda ka gansu su kuma alama ce da take nuna ma to an zo dab har yanzu dai kana da damar ka tsaya kai saboda abin da zaka je ka karba na jinginar ya zama mai kyau to shine sai malam yake cewa waju'ihat shi yasa aka sanya masiru kulli insanin makomar kowane mutum murtahinan a bar jingina bima qaddamar yadahu fi duniya game da abin da hannunsa ya aikata a duniya wa hadha mimma yuksabu ko yaksibu ziyadata imanin bi rabbi wa hadha wannan mimma na daga cikin abin da yuksibu ziyadatan wato zai nemi ƙari ƙarin mai imanin ziyadatu imanin bi rabbi wannan zai sa ɗan adam ya ƙara neman ƙarin imani da kuma yaddasa da ubangijinsa wa bima ja'at bihi rusul da kuma ƙaruwar imaninsa game da abin da manzannin Allah suka zo da shi fa yuqaddimu al-a'mal as-salihah wannan sai ya sa shi ya dinga gabatar da ayyuka na gari ya dinga aikawa da ayyuka na gari ya dinga ba da jinginar kyawawan ayyukansa ya dinga bin Allah maɗaukakin sa shine fa yuqaddimu al-a'malu salihah ya dinga gabatar da al-a'malu salihah ayyuka na kwarai isti'dadan me yasa ajiya maganin wata rana isti'dadan wai duk ciri yake tanadi yake kamar yadda yanzu za ga mutum yana tanadin yana da wani abu da yake tinkaro shi kuma ya san cewa abin yana bukatar shiri tun yanzu za ga yayi kaza ya ajiye yayi kaza ya ajiye shiri yana ta isti'dadi iyaye suna isti'dadi wa 'ya'yansu malamai suna isti'dadi kowa za ga yana da irin tanadi da isti'dadi da yake yi saboda wani abu da yake so ya cimma to ita wannan doguwar tafiya da ake ta gaya maka ita wannan abun in ka samu wannan to sai ya sa ka dinga yi wa kanka tsururuci na alkhairi sai ka dinga gabatar da kyawawan ayyukanka isti'dadan biha saboda tanadi da shiri biha ainihin wato da wannan kyawawan ayyukan liyawmil mi'ad ga ranar nan ta almi'ad da lo haduwa ranar haduwa ashiran abu na goma yawmul qiyama ita ranar alkiyama tana da sunaye daban-daban kamar yadda za mu ci wanda daga sunayen za ka fahimci wato haɗarin shi abin da aka ambata ne daga sunayen ya kamata hankalinka ya tashi game da shi abin da aka ambata da wannan sunan ina jin daga cikin sunayenta ba za ka samu wani suna da yake nuna yi bacci miƙe yi mun shari ji daɗi ba na jin akwai irin wannan shakatawa ta ya miƙe kafa ba na jin akwai duk kowanne in ka ji za ka ji sai kanka ya tsara in ka ji suna kowanne za ka ji suna ne wanda yake ya nuna maka wannan ranar fa ta kunshi abubuwa fa masu yawa fa ta kunshi abubuwa fa masu ban tsoro fa masu haɗari da yawa to kamar yadda za mu ji insha Allah za mu ji sunayen wasu daga ciki kamar yadda ma da ya kawo farko asma'u yawmal qiyama yace sunayen ranar alkiyama وقد جاء الحديث عن يوم القيامة حقيقة مغانا da tattaunawa ta zo game da yawmul qiyama ranar tsayuwa yanzu da ka tsaya awa ɗaya awa biyu ka dinga an gaji in liman ya ja doguwar sura ka dinga tsakin ka tashi to kaga wannan ba tsayuwa bace Allah ba tsayuwa bace duk wata tsayuwa da ka taba yi experience ɗinta a duniya ka zauna ka tsayu har bayan ka ya amsa to duk ba tsayuwa bace ita wannan ranar sunanta ma ranar tsayuwa shi yasa yanayin zaka ga kaga ba gida ba tudu ba kamar yadda zamu ji zamu karanta ba tudu ba kwari ba kwana inuwar ma kawai ta al'arshi ce sai wasu mutane na musamman yan ajin tubarkalla su ne a can su ne kawai a can amma duk da ka sani ba inuwa kuma duk wanda za ka gan shi banda wa'anda Allah maɗaukakin sarki ya keɓance su da kowanne za ka gan shi a tsaye yake da hakan kana jin tsayuwa wannan kawai wasa kake sunan ita ranar ma yawmul qiyama ranar tsayuwa shine kiyama din ba maganan nagaji ba maganan dan sunkuya ba maganan dan daga kafa ta haka dan daya ta dan huta ba maganan duk babu saboda sunanta da ba yawmul qiyama an gaya ma rana ce ta tsayuwa ba ka so ka samu kanka cikin wannan doguwar tsayuwar wanda zaka wahala to anan zaka yi kokari ka yi yanda in ka je kila Allah ta'ala zai saka inu al'arashi akwai kujeru nan alfarma a aje ka ce kai ka zauna wayar kuma lokacin mutane suna can su kuma ragowar da basu yi kansu wannan tadadin ba suna tsaye kuma tsaye wannan fa Allah ne kadai ya san iya adadin shekarun da za a tsaya Allah ne kadai ya sani ba wai a tsayuwa mace ta awa ɗaya ko wuni guda ko kwana ɗaya kawai tsayuwa ake ta yi tsayar da Allah ya ga dama ya kuma yawaye mutane to shi yasa daga cikin ta Allah ta'ala ya kira ta yawmul qiyama a cikin alqur'ani ya maganganu sun zo da tattaunawa game da wannan rana ta tsayuwa a cikin alqur'ani mufassalan filla filla dalla dalla wa summiya bi asma'in kathira an ambace ta da sunaye masu yawa wa hadha wannan sunaye da aka ambace ta da yawa ya dullu abin da yake nunawa yana nuni ala ta'azimu shay akan girman abu ala ta'azimi shay yana nuna wannan abun an faɗe shi aka sake nau'anta shi aka ce shi din nan ne aka kuma raɗa ma wani suna aka ce wannan din nan shi ne aka kuma kewayowa tana aka faɗo wani suna aka ce shi dai wannan da ake ta magana kai wannan abun da shi shi kadai aka yi masa sunaye iri-iri saboda sufofin da ya kunsa kaga daga cikin siffofinsa an ambace shi da kiyama saboda tsayuwa to wannan yana nuna girman wannan abu kama fil ad kama fi kama hiya adat adatul arab kaman yanda al'adar larabawa ko kama hiya al'ada inda arab kaman yanda haka al'ada take a wajen larabawa faqad kanu su larabawa sun kasance idza azzamu shay'an idan suna ganin girman abu aktaru lahu min al-asma yawaita sunaye suke ma sai su yi masa sunaye kala kala in an kalle shi ta fuskar tsayuwa sai a masa suna kaza in an kalle shi ta fuskar in mutum ne an kalle shi ta fuskar mika hannu kyauta sai a yi masa wani suna an kalle shi ta hanyar sakin fuska sai a yi mai wani suna an kalle shi ta hanyar kyansa na halitta sai a yi mai wani suna da haka idan suna ganin girman abu sai su yawaita masa sunaye wa min al-asma'i allati dhukirat fil qur'an na daga cikin sunayen da aka ambata a cikin alkur'ani liyaumil qiyama ga wannan ranar ta tsayuwa al-yawmul akhir ranar da babu wata rana irin yini na duniya an gama ita daga wannan ita ce yawmul akhir ranar karshe yini ne na karshe babu wani yini a rayuwa ta duniya da zai kuma biyo bayan sa shi yasa aka kira ta da yawmul akhir abin da yasa aka ce yawmul akhir ranar karshe ma'ana a yininka da irin rayuwarmu da muke yi a duniya to wannan rana tana zuwa shine yinin karshe daga wannan yinin ka kare rayuwa ta duniya an gama yanzu ba maganar duniya kuma wa yawmul azifa Allah ta'ala ya kira ta da yawmul azifa azifatil azifa makusanciya dab take ta karato kusa take tun lokacin da Allah ta'ala ya ku annabi sallallahu alaihi wasallam aka ga maka alkiyama ta matso kusa sai dai zaka ce shekara dubu ɗaya da wani abu ayya ai in ka auna al'amarin tashin alkiyama da wannan rayuwar ta duniya ai lalle kam an matso kusa wannan rayuwar da ake cikin ta rayuwa ce makusanciya da haka Allah madaukakin sarki ya kira duk irin shekarun da zaka yi a duniya duk irin dadewar da duniyar nan ta yi amma Allah ta'ala ya kira wannan ranar yawmul azifa rana ce makusanciya saboda tun da lalle sai ta zo kuma tunkarar ta ake ta yi cinye tazarar tafiyar ake gatari ake ta sa ana ta zabtarar kwanakin ana ta zabtare watannin ana ta zabtarar shekarun tafiya ake ta yi a to duk abin da aka sa shi a gaba ana ta saransa ana ta sassakarsa ana ta cin masa ana ƙara jannawa ai kaga ko radim ya jujo ma da muka karanta a baya aka ce sai sun kusa kula su ma ba ga randar al'amarin ya zo ƙarshe me yake faruwa kula shi suke su wuce to saboda haka ita ma wannan rana haka take wa yawmul ba'th daga cikin gabar da muka wuce daga cikin ta ana kiranta yawmul ba'th ranar tashi bayan an mutu daga cikin khasiya ta wannan ranar shine ana kiranta yawmul ba'th ranar tashi wa yawmut taghabun kuma rana ce ta kamunga a ranar cizon dan yatsa ka ji mutum ya laita ya wailahu mutum ya dinga cizon dan yatsa a rana ce da ka ciji dan yatsa ba zai yi amfani ba amma an kira ta da yawmu tagabun rana ce da wato mutane sai da ta zo sannan suka farga ashe sun tafka hasara sai da ta zo sannan mutane suka ga ashe sun makara sai da ta zo sannan mutane suka ga ashe ba su shirya ba sai da ta zo sannan mutane suka ga ashe ba su yi tanadi na wani kyawawan ayyuka ba shine yawmu tagabun a koma kuma ba koma ai an ce ma yawmul akhir ba wuni ne da an gama rayuwar duniya babu ita kuma an gama shi yasa da yan wayanda suke kafirai ko abin nan suke ta cewa suke mutum zai ce rabbirji'un la'alli ya'malu salihan fi ma taraktu me Allah yace kalla ka daina wannan batu da Allah innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun an gama waccan rayuwar an gama dan haka kuma da yawa kamar yadda ya zo a cikin hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu ni'imomi guda biyu da yawa daga cikin mutane ana musu kamunga ma'ana suna yin hasara shine alfaragu wa siha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'matani magabunin fihi ibnu adam ni'imomi ne guda biyu da Allah ya yi wa dan adam amma da yawa daga cikin mutane sai sun wuce su ciji dan yatsa me wannan abu manzo Allah ya ce alfarag lokaci dama wasiha da lafiya sai kuma mutum tsufa ya zo da rashin lafiya da ya dinga kuma tunanin ina ma dai zai iya komawa kaman ya dinga kiyamun laili ko ya dinga wani ayyuka wanda kuma yana buƙatar ƙarfi yana buƙatar lafiya kuma shi yanzu ba shi da lafiya haka alfarag cin yanzu yana da lokaci matashi ne shi amma lokacin zai ta tsayayewa yana ta zagonyewa yana ta zaizayewa a banza to wannan ranar ana kiranta yau tagabun a rana ce da da yawa daga cikin mutane za su ci dan yatsa Allah ya sa ba ma ciki wa yawmut talaqi daga cikin sunayenta ranar haduwa ba wanda ba za a kowa za ya hallara ba wanda za a kira ya a rajista a jiya absent babu babu rana ce ta attalaki haduwa kowa da kowa yana gurin an kira ta da yawmut talaq Allah ta'ala ya kira ta da yawmut talaq rana ce da da a hadu tun daga annabi Adam alaihi salam har karshen duniya ji za a hallara wa yawmut tanadi rana ce ta kira ta kira ta da yawmut tanad ranar kira ka kira kuma kiran da ba zai amfani ba ka ga mahaifinka ko mahaifinka ya ganka ka kira shi ya taimake ka ko ka taimake shi ko ya taimake ka duk kira ne da ba shi da amfani ka ga wanda ka sani ka ɗauka zai maka wani amfani ko zai ma wata rana babu da kowa shi ma yanzu a wannan ranar annaba ma sun ce nafsi nafsi ballantana kai farar hula an bayin ja wa yawmul jam ranar gangan koci a ranar tattara shine yawmul jam yawmul jam Allah ta'ala ya kira ta da yawmul jam ranar da za a tattara mutane a cunkushe su a tattare su guri guda wal haqa a wani gurin Allah ta'ala ya kira ta al haqa gaskiya rana ce kawai ta gaskiya haka Allah ta'ala ya kira ta al haqa ko dai ka ce gaskiya ce za ta kwace ko kuma rana ce wanda zuwan ta gaske ne wa yawmul hisab ranar lissafi ranar lissafi rayuwarka ya ka tafiyar da ita ya Allah ta'ala ya baka tun daga yarinta daga kuruciya ya ka tsofar da kuruciyarka lokaci da Allah ya baka ya ka tafiyar da shi lafiya da Allah ya baka ya ka gudanar da ita arziki da Allah ya baka ta ina ka samu kuma ya kai ka kashe rayuwa da Allah ta'ala baka ya aka yi har zuwa lokacin mutuwarka kamar yadda hadisi ya tabbata abubuwa guda biyar dan adam ba zai gushe ba sai an tambaye shi daga ciki akwai waɗannan da na ambata ko wasu masu kama da su don haka rana ce ta ƙididdiga ranar lissafi kuma akwai wani divine scale wani ma'auni ne daga Allah maɗaukacin sarki baya ne na aiki komai kankantarsa wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibi baya renawa ila mizanin duniya akwai iya abin da yake iya gani har ya iya auna nauyinsa to shi wannan divine scale komai yana auna in dai aikin alheri ne ko na tsiya sai ka gan shi a ciki kuma sai ya auna shine yawmul hisab a ranar da za a yi wa mutane hisabi a yi musu lissafi game da irin rayuwar da suka yi da ayyukan da suka aikata wa yawmul hasara sannan rana ce ta hasara rana ce ta hasara wa yawmul haq wa yawmul haq kuma rana ce ta alhaqu gaskiya wa yawmul khuruj kuma rana ce ta fitowa kowa يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نسب يوتدون مهدئين إلى الداع رانا تفتوى kowa za a ganshi Allah madaukakin sarki zai saukar da wani ruwa ruwan zai shiga ya ainihin wato ya ratsa jikin kasusuwan dan adam aka ce yadda ka san idan maciji ya ciji mutum dafin ke kutsa haka wannan ruwan in ya keta cikin jikin dan adam kawai sai ya farfado da shi kawai za ka kasa tana bunkurowa mutane suna fitowa daga cikin kasa wani ya shekara 500 da mutuwa wani shekara 900 wani shekara 1000 wani jiya wani shekaran jiya haka za ga ya kharujuna min al ajdad kowa yana tun fitowa daga cikin kaburburansa wa yawmuddin sannan rana ce ta addini rana ce ta addini duk wani abu wanda ba addini ba kuma ba zai ma amfani ba wannan ranar duk wani abu da kake ta kakkaucewa ba ka so ka jingina kanka da addini a matsayinka na mai mulki ko a matsayinka na ainihin wato wani jami'i na gwamnati ko a matsayinka na wani mai kuɗi ko a matsayinka na kawai ɗan iskan gari ba ma ka so a ce kai musulmi ne ko kuma kai kaza ne to yau muddini a ranar da duk wani abu na duniya babu yanzu magana ce ta addini ake maka kawai magana ce ta bayani ina sallah take ina azumin ka ya kwana ina zakka ta kwana ina maganar tauhidi ina yaya limit ɗinka yake a tauhidi maki nawa ka samu a sadar da zumunci maki nawa ka samu a biyayya ga iyaye maki nawa ka samu wajen karatun alkurani magana wannan magana ake an bar hada hadar kasuwanci an bar hada hadar karatuttuka da jami'o'i da makarantu na duniya da an kare wannan digirin ka ka rike kayan ka ba a magana digirin ka nawa ko kuma ba a wannan magana yau muddin ce kawai ka zo da addini shikenan kawai ranar maganar addini ce kawai duk wani abu kuma wanda ba wannan ba ba ba shi da wani amfani a wannan ranar an koma yau muddin dan haka tun yanzu ka fara jingina wa kanka addini kuma kar kai kunya duk inda kake kawai nuna kai mai addini ne kuma ka rike addinin ka wasa'a kuma Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya kira ta as-sa'a lokaci as-sa'a a wasu wuraren Allah madaukakin sarki ya ce as-sa'a lokaci ne da haka daga cikin sunayenta akwai as-sa'a as-sa'a daga cikin sunayenta akwai tsawa fa idza ja'ati as-sa'a sai Allah ya ce me yau mai firru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani a wata aya ce wa fasilatihi allati tu'wi karshen kusanci kenan karshen kusanci da mutum yake da shi kenan randa ya firru mar'u min akhi wanka uwa ɗaya uba ɗaya yarka uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ya firo mar'u min akhi kana gudun sai yana gudun ka amma fala an saba yau mai idin wala ya tasaalun haka Allah ya ce ba maganar nasaba babu wa ummihi wa abi sai ka san bala'i yayi bala'i ka gujewa babanka ka gujewa mamanka wa sahibatihi wa bani akwai kusancin da dan adam yake da shi sama da waɗannan da matarsa da yayansa gudun su yake da zara an ji wannan saka din fa idza ja'at as-saka wata irin tsawa ce mun karanta wannan irin wannan abin nan din magana tsawar a can ba wai za a zo da ita cikin lalama ko cikin wani natsuwa ko abin nan kaji yanayinta daga ciki akwai tsawa wa damatul kubra فإذا جاءت الطامة الكبرى يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى kuma a lokacin mutum shi kuma kaji ɗa'ammatul kubra ita ce masifa mafi girma kila a nan ka ce ai na ga masifar kaza na ga masifar kaza kila tsofaffi su ce mun ga masifar mai tatsi ne mun ga masifar kaza in yanzu ne su ce mun ga masifar boko haram ko wani abu mai kama da haka to akwai masifa mafi girma daga cikin abin da zai faru a wannan rana Allah ta'ala ya kira ta da abamatul kubra to Allah ya ce idan masifa mafi girma ta zo yau mai idin ya tazakkaru insanu ma sa'a lokacin mutum zai dinga tunawa abin kuma kwakwalwa duk memorin ka ya tuno ya tazakkaru insanu ma sa'a abinda mutum ya yi sai ya tuna wa burrizatil jahimu liman yara ga kuma wutar jahim an bayyano ta an fito da ita fili mutane suna gani wal gashiya mai lullubewa Allah ya kira ta da al gashiya mai lullubewa wato tashin hankalin da masifa kaka dauka a wani guri da nan an je an je tudun mun tsira in ba wanda banda wa'anda Allah ta'ala ya killace su a karkashin inuwa al'arshi duk inda ka je masifa ta je gurin ba maganar ka ce bari ka tsere daga nan ka koma guri kaza can akwai ayyuwar akwai zaman lafiya a'a alghashiya ita tashin hankalin alkiyama da kuma masifar gashiya mai lullubewa ce ba wanda zaka ganshi baya ciki sai wanda Allah ta'ala ya ware wal faza'ul akbar sannan Allah ta'ala ya kira ta al faza'ul akbar razani da tsoro mafi girma duk wani tsoro da dan adam ya taba ji a duniya to nafila ne akwai tsoro mafi girma shi ne a alfaz'ul akbar ranar alfaz'ul akbar tsoro firgici mafi girman firgici da ɗan adam ya taɓa fuskanta to wannan shi ne a wannan ranar wa yawmul fasl ranar rarrabewa ranar rarrabewa rana ce wadda take wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ranar warewa ne na gari ku yi nan na banza ku yi can fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'ir maganar kenan kawai da haka an kira ta da yawmul fasl rana ce da mai nagarta zai ga amfanin nagarta wanda ya shuka tsiya zai yi da na sani ashe ba wayewa ba ce ashe tsiya da ayyukan ta'addanci da shirme ashe wannan ba ci gaba bane ashe kidahumanci ne yawmul fasl amma kila wani ba zai gane ba saboda an kira ta da yawmut tagabun sai an je sannan sai ayi alfasl ku da aka dinga muku dariya aka gaba ku waye ba ku rike addini kun kula da addinin ku kuna kula da bin Allah madaukakin sarki ake ganin kaman har yanzu ko rashin kuɗi ne ko rashin wayewa ne ko ba ku yi kasan kaza ba ko ba ku san kaza ba to akwai yawmul fasl wal qari'a Allah ta'ala ya kira ta da al qari'a mai kwankwasa mai kwankwasa shine alqari'a wa ma adraka mal qari'a sai Allah ya ce yauma yakunu nasu kal farashil mabathur wa takunu al jibalu fa kal ihnil manfur shine fasara al qari'a din wa ma adraka mal qari'a sai Allah ya ce yauma yakunu nasu kal farashil mabathur ka kalli fari in suna kwance akan ciyawa in ka zo zaka wuce ya suke tashi za su yi far wani nan wani nan wata taicen wata haka يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش dutse duk nauyin sa za ka ganshi kawai yana ta lilo a yana ta yawo a sama kamar auduga wadda aka taɗe ta aka cire 'ya'yan cikinta dutse da da goron dutse da duk wani dutse da ka sani kal'ihin zai zama ba an cire masa nauyin kafin kuma a tafiyar da shi a sheke shi domin akwai lokacin mataki mataki ne shi kansa tashin alkiyama domin akwai inda Allah ta'ala wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfan fa yadharuha qa'an safsafan nike su za a yi saboda ba a so wata kwana ko wani tudu ko wani kwari ba a so la tara fiha wajen wala amta haka Allah ya ce ba wata kwana ballantana mutum ya ce bari ya dan labe wala amta ba wani dan tudu da mutum zai zamanto mutane suna can kasa shi yana kan tudu shi yasa su kansu duwatsun a ga yamma da za a yi nike su za a yi shine ma'ana yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfan an nike su a sheke su gaba ɗaya kawai shikenan babu duwatsu saboda kawai kasar so ake a ganta mustawiya ba tudu ba kwari in kana nan duk wanda ke farfajiyar zaka hange shi ba magana wani a gaishe ya yi kwari ya yi hada kwari ko wani ya dan yi tudu haka ba abin a Allah kiyaye wal ma'ad sannan Allah ta'ala ya kira ta da al-ma'ad makoma wa yawmil maw'ud da ranar alƙawari ranar da aka yi wa mutane alƙawari za ta zo kuma ranar da Allah ta'ala ya musu alƙawari mutanen kirki zai musu sakayya ta gari mutanen da suka saba masa kuma zai yi musu hukuncin da ya dace da su wal waqi'a Allah ya kira ta mai afkuwa idza waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha fa kadhiba khafidatun rafi'a kaji daga cikin halayyata khafidatun rafi'a ta daga wasu ta ɗaukaka darajar wasu waɗanda kila a duniya ana ganin su a can lower class a duniya ana ganin su ba kawai bane ba sai su ake magana a ji su ba wannan rana ta iya wannan wanda kuma ake ganin su ne ake ganin su ne na gaba gaba su ake maganar su in sun zo guri shikenan in sun bar guri taro ya watse la'alla la'alla kuma su sake cin tudu biyu gansu kuma a matsayi na saman a can la'alla kuma gansu sun yi kasa khafidatur rafi'a ranar tana yi wannan ta ɗaukaka darajar wasu ta kuma saukewa wasu waɗanda ake ganin manyan mutane ne a duniya ta sauke musu matsayi wa yawmul wa'id wal wa'dul haqq sana Allah ta'ala ya kira ta da al wa'dul haqq alƙawari na gaskiya wa yawmul wa'id Allah ya kira ta ranar al wa'id narko wal waqtil ma'lum Allah ya kira ta da alwakatil ma'alum lokaci alma'alumi sananne ni da kai ne ba mu sani ba amma shi Allah ta'ala ya san lokacin kuma lokacin sananne ne shi a wajensa wannan kaɗan kenan daga cikin ainihin wato sunaye ko sufofi da Allah maɗaukacin sarki ambaci ko kuma sunayen da Allah ta'ala ya ambaci wannan rana da su wa amma an sifati yawmil qiyama amma game da sufofi na ranar alkiyama faqad wusifa an sufanta wannan rana bi annahu azim da cewa rana ce mai girma wa yawmun aqim da kuma rana ce wadda take aqim bakarara rana ce wadda take bakarariya shine yawmun aqim ba ta da tabiyinta bakarariyar rana ce wa yawmun asir rana ce mai tsanani wa yawmun thaqil rana ce mai nauyi wa yawmun kabir rana ce mai girma wa yawmun muhit rana ce mai kewayewa ta kewaye kowa ba wani outside kowa yana ciki shine wannan daga cikin sufofin wannan rana can kuma da muka karanta sunaye to daga cikin waɗannan sunaye da sufofi da muka ji na wannan rana wannan ya ishi mai hankali ya ishi mai tunani ya tsaya ya sake maimaita nazari ya kuma sabunta nazarinsa game da irin wannan babbar rana gagaruma da take tunkarar duk wani mahaluci Allah maɗaukakin sarki ka ba mu dacewa almabahafu tsani bahasi na biyu alhashar wa ahwalu yawmil qiyama wa ahwalun nas yanzu fa magana fa magana fa mun fattin kare alkiyama fa gadan-gadan in kun tuno mun taho tiriyan tiriyan tun daga ruhi aka ce mana maganar ruhi wanda shine kai in ba shi ba kai aka taho maganar mutuwa aka taho maganar hayatul barzakhiya to duk mun wuce nan yanzu an gama rayuwar barzakh an kwanta a kabari iya adadin kwanaki shekarun da Allah madaukakin sarki ce an wuce nan yanzu kuma an tsallako rayuwa ta uku tunda kayan rayuwar duniya kayan rayuwar barza to kuma ga rayuwa ta ƙarshe to a wannan mabahasi na biyu a cikinsa za mu ji abubuwa ne kamar guda uku alhashar tarawa shin wannan gangan ko da za a yi da taro gagarimi ina ne mahaɗar a wani fili ne za a haɗu filin a wace ƙasa yake ina fata an fahimta to shine alhashar wa ahwalu yawmil qiyama a wannan mabahasi na biyu zamu ji ahwal firgici da tashin hankalin yawmul qiyama ranar alqiyama gaba ta uku a ƙarƙashin wannan almabahasu tsani ahwalun nas halayyar da mutane za su wayi gari ko za su kasance a wannan ranar akwai wanda za su tashi da yanayi iri kaza wasu za su tashi a hali iri kaza wasu za su tashi a hali iri kaza to wa'annan abubuwa guda uku sune abubuwan da za mu tattauna a karkashin wannan mabahasi din Allah ya ba mu ikon karanta daidai da fahimtar daidai da kuma aiki da daidai awwalan na farko alhashar taro yawmul hashar din ranar taruwar wannan taron shi alhashar tara mutanen da za a yi menene alhashar din sai malai ce jam'ul khala'iq yawmul qiyamah tattara halitta gabaki daya da mutane da aljanu da dabbobi da mala'iku gabaki daya alkhala'ik ba wani wanda za a rage to ranar da za a tattara mutane halitta gaba daya lihisabihim dan ai musu hisabi wal qada'i ko wal qada'u bainahum da yin hukunci tsakaninsu wannan ranar da ta tattara mutane domin a yi musu hisabi a kuma yi hukunci tsakanin su wane ya cuci wane wane ya danna hakkin wane wane ya zagi wane wane ya doki wannan wane ya yi gulman wane to wannan ranar da ta tattara wannan shi ake kira alhashar qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaquna Allah ta'ala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa anzir kayi gargadi kayi wa'azi kayi jan kunne bihi da alqur'ani suwa za a yi wa gargadi suwa za a yi wa wa'azi suwa za a jawo kunne allazina yakhafuna waɗannan da suke jin tsoron an yuhsharu a tattaro su ila rabbihim zuwa ga ubangijinsu lokacin da laysa lahum min dunihi waliyun ba su da wani masoyi ba su da wani majibincin al'amari koma bayan shi Allah din wala shafi'un ranar da ba su da wani mai beli ba su da mai ceto la'allahum yattaquna me yasa aka ce musu gargadi la'allahum watakila wa la'alla sakamakon wannan wa'azi yattaquna su kiyaye azabar can da ake musu magana akai su kiyaye wannan dokokin Allah madaukakin sarki domin su samu kyakkyawar haduwa da Allah madaukakin sarki wannan aya tana cikin suratul an'am wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa yawma yahshuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kadhabu bi liqa'i Allah wa ma kanu muhtadin Allah yace wa yawma yahshuruhum ranar da zai tattara su ka'an lam yalbathu idan aka tattaru aka hallara a wannan rana a wannan gurin taron kawai mutane za su dinga tunanin ka allam yalbathu kamar ba su yi wani dadewa ba fa kamar ba su wani juma ba a duniyan nan illa sa'atan minan nahar sai kamar bai wuce awa ɗaya ba a wuni kan mutum kai har kiyama har ta zo ha an tashi to shekarar mu nawa a duniya mutum zai dinga ganin kamar bai dade ba ka allam yalbathu illa sa'atan minan nahar ya ta'arafuna bainahum irin wannan yinin na duniya da suka san juna iyaye suka san ƴaƴansu ƴaƴa suka san iyayensu wa ya san kannansa kani ya san yayyinsa shine ya ta'arafuna bainahum da suka san juna suka san iyaye iyaye suka san ƴaƴansu haka da ƴan uwa bainahum a tsakaninsu Allah ya ce allazina kadzabu bi liqa'illah mm na ganta ai allazina kadzabu bi liqa'illah waɗannan da suka ƙaryata game da haɗuwa da Allah suka ce ba wani haɗuwa da za yi da Allah ƙad hasira tabbas sun taɓe sun yi hasara wa ma kanu muhtadina kuma ba su kasance shiryayyu ba lalle duk wanda ya ce daga wannan rayuwa ba za a yi tashin alkiyama ba za a haɗu da Allah ba Allah ta'ala ya kunkushi kan mutane ya musu hisabi manzanni da ya aiko musu sakon da ya aiko musu addini da ya ce su yi sun yi ko ba su yi ba to wanda yake tunanin daga duniyar nan an gama ba wancan haɗuwar to kada khasira wasu wannan tunanin sun tabe wa ma kanu mutadina Allah ya ce ba su zama shiryayyu ba Allah ya kiyaye wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa yawma nusayyiru aljibala wa tara al-arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada Allah ta'ala ya ce wa yawma nusayyiru aljibal rana ce da zamu tafiyar da duwatsu ba wani tudu da Allah yake bukata a wannan lokacin da haka duk wani tudun ƙasa da tudun duwatsu Allah ta'ala ce nusayyirul jibal za mu tafiyar da duwatsu yau mace muru sama'u maura wata sirul jibalu nusayyirul jibal ranar da za mu tafiyar da duwatsun wataral arda za ka ga ƙasa barizatan bayyananniya a bayyane ba a ba wani gini a kanta dama idan sama'un shaqqat wa idan kaga dama an nuna ma ita ma sama saboda yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard was samawat to sama ta kece ita ma sama ta kece duwatsu sun narke kogi ya kone dukkan gine-gine an rushe duwatsu duk kaga nusayyirul jibala Allah ya ce kawai kasar zunzurutun filin kawai yake so ya gani da haka duk wani abu da kake tunani mai tudu ko mai kaza da an rushe babu tudun kawai filin kawai Allah ta'ala yake so ya gani shi yasa ya ce watar al'arda za ka ga ƙasa barizatan a fili wa hasharnahum Allah ya ce za mu tara su falam nughadir minhum ahada ba mutum ɗaya da za mu bari a cikin su wanda ba tattaro su wannan gurin ba babu wani wanda za a manta da shi ya laɓe to a wace kwana mutum zai laɓe ba kwana mala ba wani gini ba komai fili ne kawai na Allah ta'ala Allah ya ce za mu tattare su a gurin kuma ba wanda za mu bari kowa yana gurin suratul kahf wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce yawma tashaqqaqul ardu anhum sira'an zalika hashrun alaina yasir Allah ta'ala ya ce yawma wani yini ne ta shakkakul ardu anhum ƙasa za ta dinga kecewa anhum gare su sira'an ka gansu sun fito suna gaggawa suna sauri zalika hashirun wannan wani taro ne hashirun taro ne alaina yasirin wanda yake mai sauki a wajenmu a ce kai duniyan nan da girma yanzu duk kowa da kowa guri ɗaya za a zo a hallara Allah ya ce karka yi mamaki hashirun alaina yasir tattare mutanen da haɗe su a wannan gurin su zamanto sun zo wannan taron mashar gurin da za a yi taron alaina yasirun Allah ya ce kakka ɗauka wai akwai wani abu wai shi mai wahala a wajen Allah maɗaukakin sarki babu wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi janahi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsharun Allah ta'ala ce wa min dabbatin fil ard babu wata halitta mai tafiya a doron ƙasa duk wata halitta wadda dab dab dab take takawa ta yi tafiya a doron ƙasa mutane ne da wasunsu da aljanu da sauran dabbobi masu tafiya a ban ƙasa duk sun shiga cikin wa min dabbatin babu wata halitta mai tafiya a doron ƙasa wala ta'iri babu wani tsuntsu ya tsiru bi janahihi da yake tashi a sama ya dinga shawagi da fuka-fukansa illa umamun amsalukum face su ma halittu ne irin ku ma farratna fil kitabi min shay ba mu sakacin barin komai ba yana rubuce a cikin lauhil mahfuz komai yana ciki babu wani abu da muka manta mantuwa mustahiliya ce ga Allah maɗaukakin sarki ba wani abu da aka yi sakaci aka manta shi ko aka yi abin nan ba a rubuta shi ba a cikin lauyin mafus shi ne ma'afar ratna fil kitabi min shay ba mu sakaci na barin wani abu da ba mu rubuce shi ba a cikin wannan littafi thumma sannan dabbatin fil ard ta'irin yatsiru bi janahihi da umamun amsalukum duk gaba ɗayan su thumma ilaina yuhsharuna sannan zuwa gare mu ne ake tattaro su duk za su dawo wajen mu don karka ɗauka taron kawai iya mutane ne da aljanu har da dabbobi kuma dabbobin ma har da na dawa kowa sai ya zo gurin saboda Allah ta'ala ya ce wa idhal wuhushu hushirat idan dabbobin dawa dabbobin daji irin su kura irin su zaki irin su damusa irin su giwa da buri da sauransu hushirat aka tara su su ma kaga shi su ma za su hallara ba fa sauki a wannan ranar duk halittun Allah sai sun zo gurin kaga wa idal wuhushu hushirat su kansu dabbobin daji wayanda kaga ba a ce su yi sallah ba ba a saukan musu da ayoyin alkur'ani an ce su yi aiki da qur'ani ba amma su ma sai sun je ballantana ni da kai da an sauko mana an dora mana takalifanci an dora mana amanoni kala kala makanul hashir to an ce lokaci yayi za mu tashi a kan makanul hashir ma'ana ina ne gurin da za a yi wannan gagarumin taro insha Allah sati mai zuwa sai mu tashi a nan Allah maɗaukakin sarki ya jiyar da mu alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya ba mu yin ikon aikata alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya ba mu kyakkyawan makoma a wannan rana Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu daga cikin bayan da zai girmama su ya karrama su a wannan rana mai girma abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik